أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على عظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawa shi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu dama ko Allah ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci mai taron albarka masallacin sabil huda domin gabatar da daura a cikin wannan littafin mai taron albarka na ahkamu siyami wal qiyami wal i'tikafi wa zakatil fitri واللفظ الفضيلة الدكتور الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير wanda shi udu ne na hay'at kibarul ulama sannan kuma udu ne na lajnatu da'ima lil iftita Allah subhanahu wata'ala cikin amincewa shi da ikon shi ya kaddara yau muna ranan subdu Sha tara ga watan sha'aban shekara bakwai hijiriya wanda shine bakwai ga watan biyu watan fabriye 2026 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana ga makatar da faɗan abin da yake shine daidai da aiki da shi a yau muna sha tara ga watan sha'aban tsora kamar kyabtawa ido mu shiga ramadan in Allah ya yarda ɗan uwa mu duba mu gani yaushe muka ido ramadan na bara har ya kewayo wannan yana tunatar da mu hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ce mana idan lokaci ya zo ƙarshe idan zamani ya zo ƙarshe kwanaki za su rage a cikin hadisa annabi yake mana bayani shekara za ta kasance kamar wata ɗaya wata kuma zai kasance kamar juma'a juma'a za ta kasance kamar wuni ɗaya wuni zai kasance kamar ka hura makarmami wuta sai ka ce kamar minti ɗaya ka duba ka gani yadda lokaci yake mana gudu yanzu wannan kadai yana daga cikin banya alamomin da za su nuna mana alamomin kiyama ta matso muna fata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka ya kasance idan ramadan ya matso ana ƙoƙarin shiryar muhadara kan hukumce-hukumcen azumi ana tunatar da 'yan uwa mu tunatar da junanmu gaba ɗaya kan hukumce-hukumcen azumi da duk abin da ya shaye shi na daga itikafi ko kuma zakatul fitr wanda dan uwa aksari dan uwa malam faisal ke gabatar da shi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara yanzu kuma yana wani garin fatan Allah sa abubuwan da aka yi cikin mizanin hasanatuna jami'an wanda ƙarƙashin umarnin babanmu ustaz sharhabil wanda hatta da wannan jalsar tashi ce ya yi umarnin a gabatar da wannan muhadarar wannan shekarar ma insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana ga makatar da dora muka hanyar daidai da fahimtar mine ne yake ciki ‘yan uwa musulmi tunatarwa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa zakir wa zakir fa inna zikira ta fa'ul mumini ka yi tunatarwa saboda ita tunatarwa tana ma muminai amfani a kullum muna faɗin wannan bayanin idan har za a tunatar da kai ka jiya iya yau zuciyarka ba abin da ya sauya baka wa'astu ba baka tunatantu ba to mafhumul mukhalafa cewa kai ba mumini bane ba saboda Allah cewa ya tabbas tunatarwa tana amfanar da muminai to Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin muminan nan wannan littafi insha Allah zan mu je da shi da usulubin karantawa da fassara ba tare da tsawaita bayani ba zan mu karanta bayanin malam a fassara shi sai in wata matsala ta zo za a ɗan ƙara bayani kanta ba tare da tsawaita bayani ba insha Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai in wasu misalai sun zo ko kuma istishhadi akan bayani in Allah ya mana gamakatar za a kawo shi amma ba tare da ɗauwalawa ba ganin cewa littafin da ɗan girman shi kaɗan da ɗan haɗin shi sannan kuma ramadan ɗin abin da ya mana saura mine ne kwana goma za a ce ko ko kwana sha ɗai kwana goma ko kwana sha ɗai haka ne ko alhasab kenan idan muka ce za a yi irin karatuttukan da muke yi sarahatan lokaci zai zo mana kuma abin da aka samu daga ciki zai kasance kaɗan ne to Allah subhanahu wata'ala ya mana gama katar da bin abin da yake shine daidai abu na farko qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bada bismillahir rahmanir rahim zamu karanta farkon littafi wanda gashi nan wato rubutun maktut ne na rubutun hannu na shi wato fadilatu sheikh abdul karim al-khudair to gashi na a rubuce yanda aka rubuta na na'ura malam yace taqdim fadilati sheikh abdulkarim al-khudayr taqdimin shi abin da ya fadi a rubutun wato dangance da wannan littafin malam yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin dadin tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban annabawa da shugaban ma'aika ha ya ce nabiyuna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in shi ne shugabanmu annab muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da alayen shi da sahabban shi gaba ɗayansu mala ya ce amma badu bayan haka kuma na fa inna asla hadal kitab durusun alkaitu ala durusun ulqiyat ala tullabe alattullan wasu jilat ya ce asalin wannan littafin asalin shi darasi ne aka yi ma ɗalibai sannan sai aka yi a registransu aka sa su a cikin a registrama aka yi a registransu sun makamal maktab ma'alimu sunan sai wannan maktab din na fiba'a wanda ake ce mai ma'alimu sunan a duba volume din nan wannan maktab na fiba'a wanda ake ce mai ma'alimu sunan بإناية من أمينه العام الشيخ دكتور إبراهيم بن محمد الفوزان wato tare da taimakon wato amin ko kace wannan kiran ya kasance kamar SJ nata ko kuma president nata na shi wannan maktab din wanda shine al-Sheikh Dr. Ibrahim bin Muhammad al-Fawzan ah bi tafrigh al-mada ilmiya wa muraja'atuha min qibal kibar at-tullab nam mukhtassin shine a maida ta mada a maida ta maciyar ta ilimi a ashe ta a rubuta ta a dawwana ta ta bangaren wasu dalibai wanda suke ke sun keɓanta wanda sun keɓanta a bangaren nan walam yuqsad ta'lif wan nashr min al-asl alladhi takunu fihi madatun muharraratun min masadirin bi hurufiha ya ce amma da harko ba wai an yi shi ba ne don ya kasance mada ce zamnan na kama a rubuce a an yi shi kawai darasi ne aka yi shi sauti aka yi ilƙa'in shi kuma aka rubuta shi mun gane ko wala'allal muraja'atin nihaiya ta kunu ba da sudurihi wal hasarul malhubat alaihi wa talaqiha ya ce la'alla mulahaza ta ƙarshe za ta zo wannan kenan ya yi bayanin ne kama a ida littafin za ta zo an ida shi sannan da gyaggyarawa da sauran abubuwa ya ce wallahu waliyu taufiq Allah shi ne muka dogara gare shi kuma shi zai mana wato taufiki zai mana kama katar wa sallallahu ala nabiyina wa sallallahu wa sallima ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in dadin tsira da amincin Allah sun tabbata ga annabinmu muhammad da alu muhammad sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayansu mala ya ce katabahu wanda ya rubuta shi abdukarim bin abdullah al-hudayr shine wannan malamin afallahu afallahu anhu Allah misran gome wannan littafi abinda yake kwatanta ma darasi ne yayin ilqai kamar yayi darasi a wurin dalibai ya koya musu darasi ya musu ilqayin darasi sai ka san daga cikin dalibai masu kokari masu kwazo to suna da afkar ɗin in malami ya yi ilƙa'in darasi ya makukur ya yi ilƙa'in darasi za a zoki abin biyan a restore a zo a rubuce shi sak saboda ya isa inda ba bai isa ba saboda kasan littahi da taufikin ubangiji yana isawa inda mi inda baka taɓa tunani surtu an yi littahi don allah subhanahu wata'ala da ikhlasi yana isawa inda baka tunani duka littattafan nan da wanda suka yi su ba su yi tunanin ba zai iso mana nan zuwa gare mu sun yi shi ne kawai da ikhlasi da tawfiqi to shine dalibai masu kokari suna ɗaukan wasu daga cikin darussan malamai suna rubuta su su dinga sauraron sautiya audio suna rubutawa to irin haka ne aka yi shi wannan littafin na'am malam ya ci gaba da cewa kenan ko kuma yake ce maka kalmatu muassisatul ma'alim sunan kalmar da su wannan maktaba suka yi wanda suka ɗauki nauyin rubuta littafin nan na'am kenan maganar da suka yi akan wato littafin nan yace ma alhamdulillahi alladhi rafa'a bil ilmi ahlahu washtabahu godiya ta tabbata ga wanda Allah subhanahu wataala ya daukaka ilimi ya daukaka jama'a akan ilimi washtabahum sannan sai ya zabe su kasan Allah ya daukaka masu ilimi kuma sai ya zabe su na'am wa awrasahum alal kitabi wa bihi istafahum sannan ya gadar da su akan littafi sannan da wannan ya zabe su an gane ko da wannan ilimin Allah ya zabe su wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad dadin tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban mu annab Muhammad an gane ko wa ala alihi wa sahbihi da iyallan shi da sahabban shi na'am min mabda'ihim ila muntahahu tun daga na farkon su har zuwa na ƙarshen su wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa iqtafahum sannan dadin tsira ya tabbata ga tabi'in da wanda ya bibiye su har zuwa ranar tashi kiyama da wa wanda ya bibiye hanyar tasu gaba daya amma ba'du sai suka ce bayan haka fa inna mimma la yakhfa ala ahadin malil ulama'i min manzilatin uliya sufyan duba mikron duba sautin nan na'am malai yace abinda bai boyuwa ne ko kuma suka ce abinda bai boyuwa ne ga wato kowane mutum akan manzila ko daraja ta ma'abota ilimi an gane ko ta malamai kaga daraja ta malamai bai boyuwa akan kowa da ka san malami ka san malamai suna da daraja al'ulama warasatul anbiya malamai magadan annabawa ne wa makanatu sunna da kuma darajar sunna a cikin al'umma fahum warasatul anbiya malamin ce ma kaga su malamai su ai magadan annabawa ne wa nujumus sama sannan malamai su ne wasu tauraru na sama an gane ko wazinatud dunya sannan duniya malamai su ne adan duniya an gane ko malamai su ne adan duniya wabihim qawamuddin da wannan malaman cikin ikon Allah addini yake tsaye in babu malamai kaga addini ya shiga me ya rushe su ne za su koya mana addini yanda yake an gane ko wabihim qawamuddin rawa abu darda abu darda yarda Allah ta tabbata gare shi ya rawaito annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya qul annabi yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljanna duk wanda ya kama wata hanya hanyar nan neman ilimi ne yake hanyar nan zai je makaranta ne zai je masallaci dokan darasi zai je neman ilimi Allah subhanahu wataala zai sauƙaƙe mai hanyar da zai shiga aljanna kaga ka huto neman ilimi to Allah yana sauƙaƙe ma hanyar shiga aljanna in shi rasulullah wa innal mala'ikata ya ci gaba da cewa ka sani mala'iku latada ajnihatiha ridan li talibal ilm ha sannan mala'iku ka sani suna shimfiɗa fikafikansu don yarda ga ɗalibin ilimi sun yarda da ɗalibin ilimi don girmama shi da kambama shi duk ɗalibin ilimi idan ya fito neman ilimi mala'iku suna shimfiɗa fikafikansu don ban girma gare ka kai a matsayinka na ɗalibin ilimi an gane ko wa inna talibal ilm yastaghfir lahu man fi sama'i man fi sama'i wal ard annabi ya ci gaba da cewa ka sani duk wani ɗalibin ilimi duk wani abu wanda yake sammai manfi samawati abin da yake sammai na daga mala'iku da menene wa manfil ard da wanda yake kasai suna nema mai gafara kai karshe rasulullah ya ce hatta alhidanu fil ma hakki hayan da suke cikin ruwa suna nema mana mu dalibai ilimi insha Allah gafara Allah mana gafara to kaga falala ce wannan wanda yake gwadamta ma na dalibin ilimi da malaman su an gane ko wa inna fadlal ilm alal ibad ka fadlul qamar ala sa'irul kawakib wa inna fadlul alim afwan kaman kuma annabi yace ma ka sani falalan malami akan sauran bayi akan wanda ba malamai ba kaman falalan wata ne akan sauran tauraro yanzu wata in ya huto yayi badar din nan kana ganin hasken wata tauraruwa ba ka gani ya ce ka an daga shamsun wannan jumu kawakibun ko iza talat lam yabdu min hunna kaukaba na'am kaga kenan in wata nan kamar in wata ya kullo baka ganin wani tauraruwa ya baka ganin hasken sa suna nan amma hasken sa ya bace saboda hasken wata to shi malami in ya huto a matsayin malami da sauran wanda ba malamai ba kamar wata ne da tauraro an gane ko innal ulama annabi ya ci gaba da cewa warasatul anbiya su malamai ka sani su ne magadan annabawa baka ji a Hausa ba ana kar magana malamai magadan annabawa aga ne ko to annabi ya faɗi wannan magana yace innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman annabawa kun basu bar gadan dinari ba basu bar gadan dirhami ba annabawa ba kuɗi ba suka bari gado sai ya ce ma innama warraful ilma ka sani dai gadon ilimi suka bari faman akhazahu akhaza bi hazbin wafi duk wanda ya kama ilimin nan ya kama wani rabo mai yawa mai yalwa mai girma duk wanda ya kama ilimi kaga kai a matsayinka na ɗalibin ilimi hadda da mala'iku girma ba kaske malam ya ci gaba da cewa wa min al-ulama'i alladhina badalu waqtahum fi ta'lim al-ilmi wa nashrihi yace ma daga cikin irin malaman da suka ba da kansu dan a watsa ilimi a yada shi suka ba da lokacin su yace ma fadilatu doktor allama abdul karim bin abdullahi al-hudayr wannan malamin shi yana cikin malaman nan mala abdul karim yace fadilatu sheikh al-allama wata allama mai tarin sani mai jawanibi idda abdukarim bin abdullah hafizahullahu na'am wa matta bihi Allah ya kare shi kuma Allah ya dadada da shi kuma wato al'umma wallazi arrafahu ahlul ilm wa talabatuhu bitafannun na'am na'am walittisa wanda jama'a suka san suka ce shi wannan malamin jama'a da ɗaliban shi suka ce mutum ne wanda ya leƙa ko'ina fanni fanni fanni walittisa kuma ilimin shi a watsa yake waljudin ittahaƙiƙ a waljaudatun ittahaƙiƙ yana da kyautata haƙaƙa wato bayani yadda yake wasi'atul ittila yana da kwaɗi hange yalwata na tsinkaye da bincike a ciki وقد وقفق الله الشيخ منذ زمن طويل للتصدير لشرح الكتب أهل العلم في مختلف الفنون الله سبحانه وتعالى يا مشي مكتر da yawan me ake ce mashi shiga da sharhi yin bayani akan littattafan malamai ilimi a cikin fanni-fanni daban-daban na'am wa ta'liq alaiha kuma yi ta'liqi ya hudo bayani akan wannan littattafan fa sharahaha bi sharhin jami'in nafi' sannan sai kaga malam yana sharra halittattun nan da sharhi mai amfani wanda yake ya hada komi asaru hasiatul ittila'i sheikh wa ma'rifatuhu bi nam mukawwinatul kutub yace abinda ya girbi wannan saboda yawan binciken malam da kuma sanin shi akan sauran littattafai la siyama nam mutawwilat minha surtu wanda suke manya-manyan littattafai a cikinta wa ikhtilafi tibaatiha ko da an samu can an rubuta kaza nan an rubuta kaza mimma ja'ala li hadhihi shuruh rajihatun bayna tullabil ilm yanda yake sa wannan sharhin da yayi ya zamanto shine dalibai ilimi suke aiki da shi an gane ko ala ikhtilafi mustawiyat a sabanin wato fanni fanni nan in ka lura malaman duka suna yaba ma wane ne malam ka san in zaka shiga karatu abin da malami ya yi to ka fara sanin wane ne malamin in ka san wane ne malamin to zaka fahimta karatun shi kenan zaka ga cewa duka malamai yaban shi ne wannan yaban da ake mashi ne da ɗaliban shi da malaman shi da ita mu'assisai malam kenan mutum ne wanda yake da tsinkaye ta ko ina kama hayya Allahu mu'assisatul ma'alim ma'alim sunna li khidmati ilmi ash-shaykh wa nashri yace sai suka ce ma kamar yanda ita wannan mu'assisai Allah subhanahu wata'ala ya daidaita ta domin kula da ilmummukan malam da kuma watsa su mun su tasisi ha am milkat santarantarwa tun da aka yi ta milkat santarantarwa hijiriya take kula da wannan bangaren an gane ko bishatta turki ta hanya daban-daban almuttaha wadda ta samu wa ma hiya bi fadlillahi tabashshur tullab ilm wa mahabbatuhu bi ta'ati na'am bi ta'a na'am bita'ati kitabi na'am kitabi ahkam siyam wato kenan shine daga cikin abin da tai shine sibiga bitiba'a bitiba'ati kitabi ahkam siyam sai wannan littafin na hukumce hukumcen azumi wanda malam ya rubuta kenan daga cikin baiwar da Allah ya masu suka samu har suka rubuta wannan littafin na hukumce hukumcen azumi wanda malam ya rubuta wa mimma na'am ومما يحسن تنبيه عليه أن هذا الكتاب ليس مؤلفا للشيخ yace da yana daga cikin abin da ya kamata a ma faɗakarwa ka lura ka gani wannan littafin bai cikin rubutun da shekha ya rubuta shi malam al-khudair bai cikin rubuce-rubucen shi aida mun mun shi a cikin muqaddimar shi an gane ko su ne suke maimaitawa inna ma ilqa'an sauti tamma tafrighihi cewa dai ilƙa'i ne darasi ne na sautiya darasi ne na bayani aka yi a rejistire aka samu ake rubuta wa jama'a na'am wa jam'uhu wa tartibuhu aka hada shi kuma aka rubuta shi wa khidmatuhu khidmatun ilmiya ba'da izni sheikh bidhalik da za a yi abin nan sai da aka zo aka tambayi malam aka ce cikin darasin da kai na hukumce hukumcen azumi muna son malam ka ba mu izini zan mu rubuta darasin nan dan ya amfani jama'a kaga yanzu ala sabil misal mu yanzu in kace mu nemo sautin da yana ahkamu siyam mun same shi kaga sai yi wahala amma kuma da aka rubuta littafin gashi cikin iko Allah gaban mu a hannu an gane ko to wannan shine yana daga cikin hadafin da yasa aka rubuta abin da yayi wa nazaran لصعوبة البالغة في تحويل النتائج الصوتي إلى قالب الكتب المطبوعة يتي yana tare da lura abinda yake da wahala ne mai girma a maido abinda yake audio akan rubuce an gane ko na'am walistisarul walisti walistishar almu'assisatul mas'uliyatun aywa muwatta biha cewa kenan kuma da wannan ita wannan matba'a ta lura cewa nauyin da ke da kwai a cikin wannan rubutun ko an gane ko wa talaban itqani juna takalluf da neman ta yanda za su yi su yi shi daidai yanda yake ba tare da dora makai ba rasamatul muassisa li nafsiha khutatun mushawwada sai ita wannan muassisa ta da makanta wasu khutat wasu hanyoyi wanda za su daidaita su huddo littafin yanda yake wadda ita khuttan nan aqarraha shaykh hafizahullah shi malam al-Hudayr kuma ya tabbatar da wannan hudda li takhrij kutubihi bi jawdatin aliya dan su huddo littattafan shi da rubutu mai kyau ya hudo yanda ya dace yanda kowa zai gane turda bi iznillahi tullabul ilmi wa muhibbihi wanda duk wani ɗalibin ilimi in ya karanta zai ji daɗi duk wani masoyin malam in ya karanta zai ji daɗi wa qad kanat marahil amal wisfal ati malam yace ma wa ko muassisa tace ma yanda aka jero abubuwan gasu al-awwal al-ula na farko safful mufarraqat min at-tasjil as-sauti wa mutabaqatuha ajira su a daidaita su laizodiyo din nan sannan a saita su a ga yanda suke in daidai ne na biyu kuma al'amuru al'attartibul ma'ada bima ya tanasab ma'al kitab a yi aiki da abin da zai jera wannan matiyar ɗin wanda zai yi daidai da yadda ake rubutun littafi ma adamin tasarruf fi kalami sheikh ba tare ana lura ba tare da ana rubuta duk maganar da sheikh ya hadi ka san mutum yana bayani yana cikin darasi zai sabka daga layi ya ce kaza kaza ya ɗauko misali suka ce to irin wannan sai an kula an hudda shi tunda in aka ce sauti za a rubuta yanzu misali in aka ce sauti za a rubuta sautin awa ɗaya in aka ce za a yi rubutun shi littafi nawa za a yi kaga sai aka ce to bari a hudda wannan duka maganganun a aje su kote an gane ko kalamihi wa inda wujudi ma yushkil min masailin yu'rada ala shaykh hafizahullah an samu mas'ala wadda ta rincabe sai a kawo ma shaykh ya kula da ita as-salis na uku takhrijul ahadith wa asarun wa uzzul aqwal wal madahib ila ashabiha wal nam wal khidmat al ilmiya lil kitab yace duk wani bayani da malam ya kawo a cikin bayani in hadisi ne in wani asar ne in mazhaba malikiya ce za a yi ta'aliki a ce wannan an kawo shuri kaza tunda ai kaga misali mai wa'azi zai iya cewa kaza kaza kaza kun bai ce ba ga wanda ya hadi ta zo mashi to suka ce za a yi kokarin huddo shi abu na gaba na'am suka ce na hudu muraja'atul lughawiyya lil kitab wa ta'akkud min salamati an-nusus min akhta'in nahwiyya wal tira'iyya allati qad tahsul asna' al-amal zasu lura dan an sami error absis day absis day menene da kircir a gyara shi matsalar rubutu wurin rubutu a samu matsalar imla'i shifta a duba a gyara shi na biyar muraja'atul kitab min qibal mutakhassisin li ta'akhud min salamati al-ma'adati al-ilmiyya ba'da al-amal 'alayha min qibal al-bahisin in an gama littafin sai an yi muraja'a shi wurin malamai wurin dalibai na ilimi su leka su gani kuma duka sun yi aikin nan duk aikin da suka sa sai da suka yi suka ce ma na shidda wanda shine na ƙarshe da suka sa shine na'am إجازة الكتاب للطباعة من قبل مستوى المؤسسة العلمية أباد داما أروت لتاهنا شين إجازة تدقى مؤسسة علمية وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب نعم نشكر الشيخ حفظه الله يتي دقى تكون وانا مقام دين don buga wannan littafin muna gode ma malam Allah saka mai da alheri alama qaddama wala yazalu yuqaddim li tullabil ilm na daga abin da ya bada kuma bai gushe ba yana badawa akan daliban ilmi azama Allahu lahu sawabu wal ajr Allah girmama mashi ladan shi gaba daya Na'am, wa baraka fi ilmihi wa amalihi wa umrihi, Allah sa albarka daga cikin ilimin shi da aikin shi da kuma kwanakin shi, wa nafa'a bi ilmihi al-Islam wal muslimin, Allah an fanar da musulunci da musulmai ilimin shi. Na'am, ونسنيه بالشكر لفريق العمل في مؤسسة المعالم السنن على جهد الكبير الذي بذلوا لإخراج الكتاب yace kuma muna gode ma wannan mu'assisa da ta yi wannan littafin na jama'an da suka haɗu suka yi aiki wani sallis bi shukure nam mustasharin al'ilmiya fil mu'assisa ana gode ma wanda suka haɗu suka ba da shawara a cikin wannan matba'a wal muraja'atul mutakhassisin da wanda suka yi muraja'a wa kullu man sahama nam wa sharaka fi ikhraj alkitab da duk wanda ya kama a wurin hudu wannan littafin fajzahumullahu khairan wa barakallahu fi a'malihim Allah saka musu da alkhairi kuma Allah subhanahu wataala ya albarka a cikin ayyukansu wa shukrul muwassal li awqafi shaykh Muhammad bin Abdul Aziz ar-rajihi ala harsiha ala nashr al-ilm sannan aka ce a gode ma wannan mu'assisa ko auqaf an aka ce auqaf ka san mu har yanzu mu ne bamu gane ba an aka ce auqaf wanda suka fahimci me ake nihi a duniya ana yi ma abu waqafi mun gane waqafi ka nemo wani abu ka aje shi ka ce waqafi ne ala sabil misal zaka gani masallaci ne nan muka gina to bin mu barin masallacin nan kullum ana kokowan kudin wuta kudin kudin mi kudin ruwa kullum ana kokowa kudin tsintsiya in ta kare kudin tabarmu a'a sai kaga an ma masallacin nan wani abu wanda zai dinga kawo ma masallacin kudi a ciki ne yawa ya zamanto shine zai kula da masallacin a ciki ne in masallaci ya samu matsala a siyo kaza ko kaga an yi ma wani masallaci shagunan shi ko a saya mai abubuwan haya irin wannan auqaf din ne Usman bin Affan har yanzu har yanzu in ka je Madina akwai wakafin Usman bin Affan yanzu shekara nawa da rasuwar Usman 1400 da ko da rasuwar Usman bin Affan amma har yanzu akwai wakafin shi wanda har yanzu cikin wakafin da yake ake ta mi ake ta yanzu wurin an maida shi babban hotel an maida shi babban hotel kuma kuɗi take kawowa kuma ana aikin addini cikin ta ka duba yaushe ladan Usman zai yanki to shine yake ana so ana so ga mutum yayi kokari yayi makan shi wakafi a duniya ai yanzu kana ga misali masallatanmu nawa tahiyoyinmu nawa ƙungiyoyinmu na addini nawa kullum in muna buƙatan abu ɗan ƙarami sai muna nema da kyal da kyal ana shan wahala wanda wallahi da zan mu tsara mu yi wannan auƙaf ɗin da ƙasashen da suka waye suke yi mun huta akwai wasu munazzama da in zasu maku masallaci sai sun yi shaguna kewayen masallacin yanzu an aka yi shaguna aka sa haya jika goma goma shago uku masallaci duk wata ya nemi abin da ya wuce jika talatin sai nema haka shi yasa sai ka shiga ka gani wani masallaci AC ta ko ina lahiya lau wadda masa ciwo ba wani wannan bane wakafi ke kulawa da shi ya kamata mu dinga kula da wakafin nan to kaga shi wannan Sheikh Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Rajihi yana da wakafi wanda kawai wakafi ne yayi nan nashara ilimi ayi ta nashara ilimi kawai ayi ta bugo littattafai ana watsawa ana badawa ana ɗaukar nauyin malamai shine nashkuruhu wa nasa Allah tabaaraka wa ta'ala tawfiq wa sadad muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gaba katar sannan kuma wa nad'u wa nad'u kafata ahli al-ilm wa tullab hayth ma kanu ila madd yad nasiha mu'assisa ta ce tana neman duk wasu ahlul ilm da dalibai su kama masu da nasiha wa musara'a da ibda'il al-mulahazat su gaugawa a nemo kurakurai da aka yi wal iktirahat da ba da ra'ayi alama kad ya ka'u min al-akhta na daga abin da za a samu na daga kuskure da ya faru a ciki fi ma tubi'a daga abin da aka buga wa yutba'u da kuma abin da dai ake bugawa min shuruhi shaykh daga cikin sharhi da shaykh yake yi fal mar'u kathirun bil ikhwan mutun yana zama mai karfi da ƴan uwa ko wallahu mas'ul Na'am, wallahu mas'ul Allah shine mai kulawa da komi an yubarika fi juhudin yahib albarka a cikin kokari wa yaqbaluha kuma Allah ya amshi ayyukan nan walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ya tabbata ga Allah wanda da ni'imar shi duk wani abu na kirki yake cika wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dadin tsira da amincin Allah ya tabbata ga shugaban annabawa annabi Muhammad da alayen shi da sahabban shi gaba daya mun ga wannan muqaddima ta mi ta malam kuma mun ga muqaddima ta mu'assisa sai mu shiga gundarin darasinmu wanda darasinmu kamar yadda muka hudi shine ahkamus siyam hukumce hukumcen azumi wal qiyami da tsayuwa cikin ramadan wal ittikaf da kuma mi ittikafi da ake yi a masallaci wa mi wa zakatul fitr da zakka zakkar kono mala yace ta'rifus siyam menene in an ce asiyam azumi mi ake nihi da azumi asiyam masdaru sama yasumu sawman wa siyaman kenan nan yana baka kalmar ce daga larabci inda ta hutu tun bubbugin su kalmar yana hutuwa daga sama ya sumu siyamun wa siyam fil lugha an an ce siyam azumi a yare yaren larabci in suka ce azumi suna nihi al imsak kamewa da ka ce azumi a yarabci kana nihin ka kame kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗi akan maganar Maryam inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya maryam tace ni na ɗauki alƙawari wurin Allah zan yi azumi a yau ban kowa magana azumin maryam na menene na kamewa ba ta yi magana ba yanzu a yaren larabci in kace baka yi magana ba sai a ce kana azumin magana a yare ba shari'a ba in kace baka baka huta ba kwana uku sai a ce kana azumin huta an gane ko a yarance na'am kenan kaga sai yace ma ai imsakan anil kalam shine ya takame daga magana fa kullu imsakin an shay fi lughati al-arabiyya yusamma sawm duk abinda ka kame kace baka yi shi ba da yaran larabci ana ce mai azumi wa huwa fi shar'i a shari'a kuma an an ce azumi imsaku anil mufattirat shine ka kame duk abin da yake karya ma azumi min aklin na daga cin abinci ko cin wani abu au shirbin ko sha au jima'in ko kuma saduwa da iyali bi niyyati taqarrub ila Allah ta'ala zaka kame ka kici ka kisha ka saduwa dan niyya kana neman kusanci ga Allah subhanahu wataala Allah ne yace kai shine kake yi saboda ka kusanta gare shi min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi shams daga bullowa al-fajr har zuwa haduwar rana ba kai wannan abun ba saboda Allah subhanahu wataala wannan shine azumi sai ne malai yace ma falau amsaka anil mufattirati min tulu'il fajr ila ghurub min ajil na'am na ajirul himyatin ko in mutum ya kici ya kisha daga kulluwar rana har zuwa haduwarta ko mutum ya kici ya kisha a wuni lahi alau ba wani abu ba bai yi niyyar takarubi ba kun bai yi jima'i ba saboda ko yana son ya yi rejim ko wani abu ko bai samu dama ba kaga wannan bai yi azumi ba saboda mi saboda ba niyya innamal a'mal bin niyyat aw li ghardin akhar ghairi taqarrub ila Allah ta'ala bisiyami ko dan wani bukatar shi amma ba wai yana nihin ba yayi niyya ya azumi kana sa'iman lughatan to wannan za a ce a luganta yayi azumi dan ka tashi tun daga asuba tun daga ulluwa alfijir haw haduwar rana baka ci komi ba babu niyya lada komi baka samu ba azumi bane ba dole sai kayi niyya lakin laysa sa'iman shar'i lakin laysa sa'iman shar'an sai dai shi wannan baka ce mai azumi a shari'a ba wala yi ujir ala misalu hada ba a ba shi lada akan misalin wannan yi ujar bai samun lada malai ya ci gaba da cewa fadul so falala azumi menene falala azumi sabata fi sunna min hadisi abi huraira radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu amal bin adam yudha'af daga abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaga duk aikin dan adam ana lullumka shi aiki na alkhairi aiki na lada duk in kai aiki ana lullum kama shi mala ya ce ma annabi ya ci gaba da faɗi a ciki alhassanatu bi ashari amsaliha duk wata lada in kai lada guda za a baka lada nawa aiki guda za a baka lada goma lada guda a limka ma ita bi asharati amsaliha alhasana lada guda bi asharati amsaliha a limka ma ita so goma an gane ko ila saba'u mi'ati difa har zuwa ninki 700 kaga annabi alayhi yana gwada ta mana da aikin da kai na lada ana iya baka mi duk dai dai ka samu lada goma duk dai garanti ana lumka ma shi so goma sannan a lullumka a lullumka sadifan da tsoron Allah ka a cikin aikin wani har sai an kai mai so 700 misali misali ka ba da mi jikka guda sadaka za a baka ladan ka ba da cika nawa goma garanti wani kuma ana limkawa wani a bashi ɗari wani a bashi ɗari biyu wani sai an kai mai kawai ɗari jika ɗari bakwai ce ya ba da sadaka mun gane misalin nan ko ya ce ƙala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa son fa inna huli sai dai ban da azumi Allah ya ce saboda azumi shi nawa ne wa ana ajzi bihi wannan azumi kuma ni nike sakawa kan shi ba kenan ana nihin azumi ba limka ba wai limkawa goma bane ko 700 a'a Allah kadai ya san iyayen da zai limka maka a baka misali sai muka zo muka yi muka yi muka yi aiki an gane ko sai aka zo ana biyan mu ana biyan mu ladan aikin mu sai da aka zo wurin alaramma sai alaje ce a alaramma ku bari ni zan bashi kakku bashi shi mutume na ne kana tunanin za a bashi iri ɗaya da aka ba mu kasan ba ɗaya ba ne ba to an rai Allah wani lahi musul'ala ya ce na wani azumi ni kaɗai na san zan bada an gane ko sai a cikin hadisin Allah ya ci gaba da cewa ya da'au shahawatuhu wa ta'amuhu min ajali dan adam abin da yasa yana barin sha'awar shi kana bukata zuwa iyalanka ka hakura kana bukata abincinka ko shanka ka hakura Allah ya ce min ajali saboda ni kaɗai yake wannan abin an gane ko aka ci gaba da cewa lissa'imi farhatan mai azumi yana da farin ciki jin daɗi guda biyu an gane ko farhatun inda fitarhi jin daɗi na farko ga mai azumi in ya zo wurin shan ruwa kaga zai ji daɗi ko wa farhatun inda liqa'i rabbih jin daɗi na biyu in ya zo ya haɗu da ubangijin shi ya ga wani irin lada ne aka tara mai sanadiyya azumi guda da yi to wannan ma kaga zai ji daɗi wannan kenan sannan ya ci gaba da cewa annabi ya ci gaba da cewa na'am wala khaluhu fami sa'in atyabu inda Allahi min rihil misk yace wallahi waruwarin bakin mai azumi bashi bashin da yake da yake tashi na daga bakin mai azumi ya yi kamshi wurin Allah daga mi daga tarara almiski Allah subhanahu wataala ya yi sanya shi kamshin bashi bakin nan kaga mu kuma abu ne wanda ba mu san shi an gane ko abu ne wanda ba mu san shi sai dai na intibahi abinda zan mu gane waruwarin da aka ce ba waruwari ba na daudar baki a ba shi ba kasan aka ce waruwari sai kai bibin na daudar baki uwal hanji in ta yi mi ta shi babu komi ciki za ta dinga hudu wani odar daga ciki na harshen abinci bai shiga bai danne ta to wannan uwal hanjin shine malamai suka yi bayani bashi bashin bakin bai azumi kala ka ji an ce bashi bashi kuma a azumi ka ce to shikenan bari mu aje aswaki a'a ba wannan bace magana aswaki dole ka yi shi wa innal mala'ikata lata'azza latata'azza mimma yata'azza minhu minhu minhu albashar annabi yace mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa warin bakin ka yana iya cutar da mala'iku ka zo ka zamna mutun ya kana magana kana magana yana karewa yana shin kuma yi ma magana la sunna bata tabbatar mun da haka ba aswaki ake kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam habbarin duniyar shi abin da yayi na karshe shine yin aswaki ana son tsafta addinin musulunci addini ne mai tsafta addini ne mai kulawa da tsafta mai kulawa da me ake ce mashi haƙƙin ‘yan uwa ka duba ka gani albasa abu ne na halak a tafarnuwa abu ne na halak duka muna cin shi ko amma cewa aka yi duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa kal ya zo masallaci saboda kai ya damu mutane da wannan odor ɗin sannan mala'iku ma suna cutuwa to ina ga tunaninka ba a Allah mana gafara ya ce wa saun junna annabi ya ce ka sani shi kuma azumi garkuwa ne wani bukliye ne mai kare ka an gane ko اشتمل هذا الحديث على جمل من الفضائل من فضائل الصوم وهي wannan hadisin malam yace ma zaka lura ya hada wasu jumloli ya hada wasu bayanai wanda bayanan nan manya manya na falala azumi ne ka saurare su kaje malam yace awalan falala ta farko idafatu idafatu siyam ila Allah subhanahu wa ta'ala danganta azumi zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala a danganta azumi wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah da ya karo azumi ya ce fa inna huli a nawa ne an gane ko wannan azumi nawa ne kaga ya ishe shi falala ya ishe shi falala walillahi almasallu ala walillahi almasallu ala ko mu cikin mutane yau president ya ce wani nawa ne mutume na ne dai kake da sauran mutane to kaga azumi Allah ya ce shi nawa ne qauluhu subhanahu wa ta'ala inna illa as-sawm fa innahu li banda azumi saboda azumi shi nawa ne adafa Allahu azza wa jalla sawm ilayhi Allah ya danganta azumi zuwa gare shi wa hiya idafatu tashrif wannan dangantawa da Allah ya aika ga dangantawa ce ta nuna cewa azumi abu ne mai girma ko an gane ko wa mazidu inaya saboda kuma a nuna ma ka ƙara kulawa da shi kayan Allah ai komai duk ibada ta Allah ce amma Allah ya keɓance ya ce azumi nawa ne wa illa fa kullu ibada lillahi azza wa jalla duk wata ibada sallah ta wace ce don mi muke yin ta zakka haji haka ne ko sadaka sada zumunci haka ne ko kai in ba dan ba Allah subhanahu wataala ya kaddara wasu ayyuka sada zumunci ko wani ka kai mishi zumunci dan dai Allah ya kaddara dan Allah ake yi to duka ai ibada ta Allah ce an gane ko amma yace azumi nawa ne shine zaka ga cewa wannan yana daga cikin zikirul zikirul khas ba'da al'am a kebance wani bayan an ambato sauran da yawa zan mu ga duka ibada na Allah ne amma sai ya ƙara kebance azumi don mu san girman azumi wa min jihatin ukhra fa inna sawm sirrun bainal abdi wa rabbih ta wata bangare kuma shi azumi asiri ne sirri ne tsakanin ubangiji da bawan shi haka ne ko din mai azumi kamar yana wani sirri ne sai kire ne tsakanin ubangiji ubangiji da ba da bawan shi فما الذي يمنع السائم من أن يدخل غرفة ويغلق على نفسه آه ويتناول كأسا من الماء menene yake hana mai azumi ya shiga daki ya sa kuroshe ya ɗauki kwab cike da ruwa mai sanyi ya sha tsoron Allah wallahi kaga damar ka shiga daki yanzu a ce wallahi musalla da a ce wani sarkin gari ne ake ma azumi kai ganin kawa zai yi shi kai shi hakar shi wallahi shiga zan mu yi mu ci mu koshi mu hoto muna rairahe mu ce yau azumin nan fa ana ji mu rairahe zaka dinga yi ba kama yi tahiya ba dan a ce ka bugu sai ka ci ka koshi to menene yake hana mai azumi yayi wannan abin ya shiga ban daki ya shiga daki ya ce koshi an gane ko lakinnal muraqabatu allati tantiju an siyami tamna'uhu min zalika wannan control ta Allah subhanahu wataala wanda yake hutowa daga mai azumi ita ke hana mai azumi yayi wannan ba komi ba wahiyar taqwa ita ce tsoron Allah nan dai in ba dan tsoron Allah ba da sanin cewa Allah ya ce ayi azumi wallahi ba kowa ba zai yi azumin nan wallahi kuma ka zo ka yi huska kawai lahiya lau eh azumi ake ba wanda ya isa ya gane amma tsoron Allah nan da Allah ya ce allati zayyalat biha ayatu siyam wadda ta kai karshe sai zo karshen ayat siyam wanda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sai Allah mi yace la'allakum an rubuta muku an farlanta muku an dora muku azumi kamar yadda aka farlanta ma wanda suke gabaninku Allah ya ce dan ku samu takwa ne to wannan takwai ta azumi wannan takwa ita ce take hana mu mi mu sha mu ci mu sha mu zo mu huska an gane ko tunda ai kaga ka san wurin da zaka ci ka san wurin da zaka sha ba wanda ya ganka in mutane ake ma azumi kowa ya sani amma da yake wannan takwar da Allah ya ce la Allah tattaqun ita take hana mu al-baqara kaga falala ta harko ko malai yace falala ta biyu jaza'u saw ladan da ake ba mai azumi sake wadda mai azumi yake samu qauluhu subhanahu wataala wa ana ajzi bihi ni kadai ni san mi zan saka mu mai azumi yani jazaa'ullah yuhaddu ana nihin sakamako ne wanda za a baka bai da iyaka bai da iyaka kawun misalin da muka bada a kubar alaramma alaramma ni zan biya shi na wani kaga kaga in an ba ku shika goma goma wataƙila alaramma a damƙo mashi ba alisawa ba a bashi to haka ne mai azumi Allah zai damƙo ya baka ba a iya ƙididdigewa walillahi masalul ala Allah ba ka iya ƙididdige mai ya ce shi kaɗai ya san mi zai bada. Fala ya da hulufi tattaifin mazkur bi saba'umi a tadifan, kaga azumi bai shiga cikin za'alin kama azumi saba'in za'alin kama goma za'alin kama ɗari bakwai. A bai ciki. Hatta da aka ce ga wanda ya azumin Ramadan ya biyo da sitta shawwal za a ba shi azumin mi, azumin shekara. To ai misali, ba ladan ba aka ce azumi ne aka lumka, kenan ba a san wani lada bane ba tunda azumin ramadan na wata ɗai an aka lumka shi goma nawa zai tashi kayi wata goma kana azumi sai ta shawwal aka lumka shi goma wata biyu kenan azumin shekara amma ai ba a hudu ladan ba ladan Allah kadai ya san shi kadai ya san me zai zaba kama walaysa li ahdi fihi shirka babu wanda ya isa kayi mai shirka bangaren azumi an gane ko walida qala jam'un min ahli ilm shi yasa diyawa daga cikin malamai ilimi suke cewa innahu la yadkhulul maqasa allati dalla alaiha alhadith almufallis allazi tuaddi sharruhu wa dararuhu ila al-nas fa ya'khudh min hasanatihi malai yace ma shi yasa azumi diyawa daga cikin malamai diyawa daga cikin malamai suka ce azumi bai shiga cikin mukasa ta hadisin matsiyacin lahira na'am kasan matsiyacin lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wata rana yace musu wane ne matsiyaci a cikin ku kun san wane ne matsiyaci suka ce matsiyaci cikin mu wanda bai da mi bai da kudi bai da dinari bai da azama shine matsiyaci annabi yace a wannan ba matsiyaci bane ba matsiyaci shine wanda ya je lahira da lada lada lada to kuma da ya je ya zalimciwa ne ya zagiwa ne ya yi mawa na kaza yi mawa na kaza sai a dinga ɗaukan lada ana biya a dinga ɗaukan lada ana biya a dinga ɗaukan ana biyan jama'a an gane ko har sai ya kasance bai da lada ko ɗaya sai a dinga ɗauko zunubansa ana ɗora ma shi ne da yawa daga cikin malamai suka ce ladan azumi bai shiga cikin wannan a ɗauko lada a ɗauko azuminka a ba wani ladan aikin ka za a ɗauko amma ladan azuminka saboda Allah zai zuba maka shi mun gane ko da yawa daga cikin malamai suka ce abu na uku bai da falala hadisin da sai mu tsaya duk da lokaci yayi abu na uku malam yace farhatani sa'im farin ciki guda biyu ga mai azumi yake yi lisa'in farhatani kamar yadda annabi yace mai azumi yana da farin ciki guda biyu dunawiya wa ukhrawiyya yana da jin dadi farin ciki na duniya mai azumi yana da jin dadi farin ciki na lahira Ƙala sallallahu alaihi wasallam lissa'in farhatani annabi yace mai azumi yana da jin dadi guda bi farhatun inda fitrihi jin dadi na harko a wurin bude bakin shi kaga yace wa kullu sa'im yudriku farhatu dunawiyya bi nafsihi duk wani mai azumi yana jin wannan jin dadin in yazo shan ruwa shi da kanshi in ka zo shan ruwa kana jin wannan jin dadin an gane ko walaula hazan nas ba dan wannan nassin ba da annabi yace mutun yana jin dadi a duniya an gane ko ma'ama jabala alaihi al-insan min tashwiqihi lil fitr Na'am, iza hana azanul maghrib tare da abin da zuciyar mutum take karkata da yake son ya sha ruwa an yi kiran sallar magariba la kulna in ba dan nassin ba mala yace da sai mu ce inna hazal farhu farhun bil faragh min al ibada wannan jin dadin da kake yi jin dadi ne kake na ka'i da ibada wal farhu bil khuruj min al ibada la yuhmad kaga in ka'i da ibada kana jin dadi bare in yadda in ida ai ai ba abin burgewa bane yanzu zaka yi sallah sai kake ta gauga ka ida ka ji daɗi to ina wahane wannan sallar taka kai da ake son in ka shiga sallah kana son ka ƙara kusanci ga Allah mu kuma yanzu duka sallar mu ya take in liman ya ja tuni wani daga cikin sallar masu yayi soki in baka tsaya ba Allah mana gafara ba a son ka dinga jin daɗi ibada ta ƙare to shi kuma wannan ta mai azumi sai nasi ya tabbatar ma da ita ka ji daɗin nan in ka zo shan ruwa haka ne ko ka ji dadin ne in ka zo shan ruwa walakin bima annahu sabata fi shar'i anna sa'im lahu farhatun mahmuda ai abu ne mai ya tabbata a cikin hadisi wannan jin dadin nashi abin yabo ne kuma kowa in yazo shan ruwa yana jin wannan dadin zaka ji dadi jin dadin nan da kake an gane ko kana jin dadi ne wai ba ka kare ibada ba kana jin dadi ne ka kare ta cikakka ka samu ladan azumi cikakke an gane ko fayyajjahu hazal farhu bi annahu farhun bi istikmali hazihi al-ibada sai ake cewa kai mai da wannan jin dadin naka ka cika ibada ka cikakka an gane ko wa huwa farhun bi fadlillahi alaihi bi annahu a'anahu ala itmami yawmihi wannan jin dadi ne kake Allah subhanahu wataala ya yi ma falala ya taimaka maka ka da cika azuminka an gane ko ai jin dadi kake ka cika azumi guda sai ka ji ana yau mun yi nawa mun yi guda alhamdulillah haka ne ko yau goma gare mu alhamdulillah ana jin daɗi Allah ya kama ma ka cika ibada an gane ko min ghairi an yu'ra da lahu shay'un yuftiru yataruhu ila al-fitr ba tare da wani abu ya bujurto ma da zai tilasta ka ba ka sha ka sha azumin nan naka so da yawa zaka ga ana azumi wata rashin lafiya ta zo ma sai ka yi sai ka aje azumin nan duk wanda ya aje azumi da rashin lafiya yana jin daɗin aje shi zai ka ga mara lafiya ku kuke matsa mai da Allah ka aje ka sha magani amma shi bai so kuma kana ganin ya takura har tsoho tsoho kaga tsoho ma azumin ya sauka da kanshi kace ashe ka ciyar yace ka azumi zai yi to kaga wannan jin dadi ne Allah ya taimaka ma ka'i da mi ibada baka kasance cikin wanda mi ba wanda wani aika yake bujurto ma ka zo ka tambayi mata ka ji misali ka tambayi mata wadda ta dauki azumi sai ta zo tiryan tiryan gaggala asar kawai jini ya zo mata ya take jin wannan abu kaga ba dadi da Allah ya dora ma maza maza suke jini da ya ka gani to Allah mana gafara alhamdulillah mala yace wa farhatun inda liqa'i rabbih jin dadi na biyu lokacin da zaka hadu da ubangijinka hazihi hiya farhatun thaniya wannan shine jin dadi na biyu farin ciki na biyu wa hiya farhatun inda ma yara ma inda Allah ma addahu Allah bihi ibadahu salihin in muka je lahira insha Allah in muka ga abin da Allah ya mana tanadi da mu da bayan Allah na kirki to wannan kaga zan mu ji dadi bi iznillah azumin da muke Allah karba mana zan mu ji dadi in muka ga in Allah ya yarda ibadar da aka tanada mana ladan ibadan nan da aka ashe mana an gane ko wa fil jannati babun yuqalu lahu rayyan mala yace a cikin aljanna akwai wata koha ƙohohin aljanna guda takwas ana ce mata babu rayyan ba ƙohon rayyan an gane ko la ya dukulu minhu illa sa'imun babu mai shiga ta wannan ƙohon nan sai mi sai masu azumi shine ai wannan hadisin ya hoto bi nahwihi buhari da muslim sun rawaito shi hadisin sahal bin sa'ad ko yake cewa wa inna fil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa sa'imun a cikin aljanna akwai wata ƙoha wadda ake ce mata rayyan babu mai shiga wannan ƙoha sai masu azumi da masu azumi sun shiga sai a yi sai a rihe to amma ka san akwai koha da ake kira akwai wanda ake kiran shi ta kowace koha na aljanna guda takwas ya shiga koha ɗan azumi ya shiga ta kaza kowace koha akwai shi abubakar ne ya tambaya annabi annabi wai akwai wanda za a kira a wannan kohohin duka annabi ya ce akwai kuma kai ma kana cikin wanda za a kira Allahu akbar Allah sa muna ciki amin ya rabbal alamin sai mu ƙara zage damsa na'am wa mislu hadha la shakka annahu yab'athu ala al-farhi wa yahussu ala al-amal ka sani cewa irin wannan abin in kana jin shi ai yana kiranka ka ji daɗi ka ji daɗin kayi kasance musulmi wanda zai yi azumi kuma abu ne wanda zai kwadaitar da kai ka zabura ka dinga yawan aiki kai yanzu in kana jin irin wannan ai zaka zabura ka dinga yawan aiki an han gane ko ka dinga tunatar da kanka kana zaburar da kanka kana motsa kanka ka yawaita yin aiki cikin insha Allah bala yace ma na hudu a cikin wannan hadisin yace khalufan musa'ib waruwari bashi bashi na bakin da na bakin mai azumi da yake hutuwa daga bakin mai azumi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadar annabi muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wal khaluf fa misaim wallahi waruwarin nan na bakin mai azumi atyabu inda allah min rihi miskin yahi kamshi wurin allah da turaren almiski al khaluf ra'iha yace khaluf in aka ce ma khaluf waruwari shine ra'ihatul lati takhruj min jawfi as-sa'im allati sababuha faragul ma'idati min at-ta'am wannan waruwarin da yake hutowa daga cikin kirji daga cikin cikin mai azumi daga cikin kirjin mai azumi kaga bayanin ko ba na baki bane ba daga kirjin mai azumi wanda sababinta uwal hanji babu abinci cikinta in uwal hanji ta kasance babu abinci za ta yi degajen wani odar kuma zai huto ta bakinka shi ne kenan mu gane ba warin baki ba na dauɗa a na uwal hanji ne na rishin abinci ne hiya inda nasu kariha malam yace ba zaka gani dai wurin mutane ba su santa shi wari mutum bai san shi an gane ko wa hiya atyabu inda Allah min rih miskin to wannan ta hi kamshi wurin Allah da menene li annaha ra'ihatun nasha'at anil ibada an ibadatin saboda wani waruware ne da aka yi karayyan shi ko kuma da ya kirkiri saboda ibada da aka yi kaga ba wari-wari ba ne da ya tashi saboda mi wani lalata ba wari-wari ba ne saboda kazamta ba wari-wari ba ne saboda mi saboda rishin kula da baki ko jiki a dan kayi ibada ne ya fito an gane ko dan kayi ibada ne ya fito shine wannan Allah subhanahu wataala yake san shi falala ta biyar daga cikin falala da hadisin nan ya kawo na azumi shine as-sawmu qayatun min al-ma'asi shi azumi kariya ce daga saban Allah duk wani saban Allah qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was-sawmu junna ka sani azumi garkuwa ce an gane ko was-sawmu junna azumi garkuwa ce ai wiqayatun yashtannu biha as-sa'im min al-ma'asi wal-athami wata kariya ce da take kare mai azumi daga sabo da zunubai ka lura ka gani duk mai azumi zaka ga yana gudun mi saban Allah duk wanda ya san azumi da yake dan Allah an gane ko yana gudun saban Allah kuma wannan shi ke nuna maka cewa ibadarka tana karbuwa in kana azumi kana evitar saban Allah shi ke nuna ma ibadarka tana karbuwa saboda karbuwar ibada karɓuwar ibada shine ka biyo ta da abu mai kirki ka biyo ta da wata ibada mai kyau amma misali kai ne ka gama azumi an zo shan ruwa sai ka kunna karan sigari kai ma dai ka san azumin ka gurgu ne eh mana ba sai an gaya maka ba ka gama ibada kuma ka biyo ibada da zunubi mi haka yake dishi kaga bai yi ba to amma sai kake karewa zaka ga a azumi in mutum na azumi ko kallo-kallo ko samari da suke yawan kalle-kalle 'yan mata ana azumi sadda kai aiki an like idan sai yanzu ayat ta fara masa aiki ana azumi duk wasu abubuwa ajiwa aiki masu kalle-kallen telefon tiktok wane ne duk abt aiki staci duka sai ya kuma sunna tv masha Allah stacin kowa ya zama sunna tv amma a da kuma ha la haula wala quwwata illa billah Allah mana gafara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'ashar shabab ya ku taron samari man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj duk wanda ya samu hali alqudra ala takalifu zawjiyya falyatazawwaj to ya aure fa in lam yastati fa alaihi bisaw fa inna lahu wuja wanda bai samu dama ba saurayi bai samu dama ba ya aure to annabi yace ina hore shi na mashi gargadi ya dinga azumi saboda azumin nan zai kasance mai mi kariya ne azumi zai kasance ma kariya ne daga kalle-kalle daga sha'awaice-sha'awaice daga tunane-tunane na banza duk saurayin da yana saurayi wallahi kaga yana yawan azumi sai kaga rayuwar shi ta bambanta da sauran samari haka ne wannan in ka kalli sai ka dibin wallahi shi ma mai aure ne ka san in ka kalli saurayi mara aure ba sai an ci ma bai da aure ba za ka ganshi wani ash asa agbara Allah mana gafara to amma in yana azumi dole sai ya burge ka sai ka ganshi yana cikin nutsatsin mutane kariya ta ubangiji wannan kenan azumi yana kasance ma kariya ba zanubai kuma zai kasance ma minan nar wiqayatun minan nar kariya ce daga wuta as-sawmu junna zai kare ka daga shiga wuta wattaqwa min azami fawaidi siyami kama sayati ita kuma tsoron Allah tana daga cikin manya-manyan fa'idodi na azumi kamar yadda zamu gani fasawmu junnatun shi azumi garkuwa ne a yaqil abdu mimma yakrahu fi dunya wal akhirah mimma yukrahu fi dunya wal akhirah yana tsare bawa daga abinda aka ba a son kayi shi a duniya da lahira duk abinda ba a son kayi a duniya abinda ba a son kayi a lahira to in dai kana azumi azumi na takwa wallahi baka yi shi baka yi shi da yazo kana zakai mun gane ko lokaci yayi tun dazu ana bayanin lokaci yayi ganin mun zo kan gaba sai mu tashi insha Allah zikirin inda ru'yatul hilal zikirin da ake in an ga in an ga wata wato addu'ar da ake idan an ga wata fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi kuma karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi daga zunuban mu kuma ya share shi daga kirzan mu zan mu ci gaba insha Allah gobe shi bi har zuwa lokacin da Allah ya mana muwafaka muka ida shi bi iznillahi rabbil alamin اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا وقد هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم بلغنا بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا واغفر لنا فيه يا أرحم الراحمين واعتق رقابنا فيه يا أرحم الراحمين برحمتك يا واهد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته